أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إن شاء الله cikin suratul kahf za mu ci gaba daga aya 30 innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kirki mu ba mu tozarta ladan wanda ya kyautata aiki wannan kamar cikon magana ne bayan da aka nuna ƙarshen masu girman kai waɗanda duniyan kawai ta cika musu ido wanda suke ta ja da wannan manzo a kan saƙon da ya zo da suna ganin tun da su manya ne ko da yake dai gaskiya ke faɗi amma dai a matsayinsu na manya to sai dai in za a yi musu sassauci amma in ba ka dai ba kai ma ba ma za su bi ma ba sai dai in su ne manya a cikin saƙon shine abin bayana magana da dangane da waɗannan waɗanda suke jayayya da annabi bayan kawo musu kisan ashabul ka ya ce da manzonsa da wure da zama da bayan Allah wanda suka imani da kai suke bautan ubangiji safiya da yammaci amma ba su ne manya ba karka da kaga wanda ainihin gafalalle wanda ya manta tuna Allah kuma yake jin kansa kuma ka ce musu to ga gaskiya daga wajen ubangijinku wanda ya ga dama ya imani wanda bai ga dama ba kuma kare da yanda su amma waɗanda duk suka suka imani ƙarshen su wuta wanda za ta rutsa da su za a azabta su da cin zakumu in sun nemi gudunmuwan ruwa a basu na ruwa mai zabarbaka wanda zai kona fuskoki to sai Allah ta ce wannan bai isa sharabu wa sa'ad murtafaka wannan wannan abin sha din wato ainihin ya munana tirtir da wannan abin sha kuma wannan muhalli a ce shine inda mutum zai koma to tir da shi to sai kuma wannan karshen mummunan karshen masu girman kai ke to wanda suka imani fa suka yi ayyukan kirki wanda suka bi wannan manzo kenan ba su yi sa girman kai ba irin na wayannan manyan mutane to sai sai ci to masu wanda suka imani suka yi aikin kirki to ladan su lafiya lau abinda kai shi zaka zaka gani ba yadda za a kai abin kirki ka zo lahira ya zama ba a ga wani bangare ba inna la nudiu ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq wadannan gare su akwai gidajen aljanna aljannan zama jannatu adn ma'anan aljanna kamar kamar lambu ne gona wadda take da shuke-shuke da ruwa ya keke ta da jirgin ta ta zama to amma ba lambun da ake shuke-shuke kawai ba wanda ake zama yi halauna fi hamin asawar za a yi masu ado da zaramboyi suwar shine zarambuwa da aka sa na hannu wanda zaramboyin hannu wanda yanzu a halin yanzu haka akwai masu adon zarambuwa maza a wani surare al'adu daban-daban amma muna mata ke yin zarambuwan hannu sukan sa na hannu sukan sa kuma kwandagan kafa da gasu da nauya da sauransu al'adun mutane ne daban-daban waɗansu maza na yin na sa zaren boyi din kaga ma fir'auna a lokacin ma yana yana yana cewa falawla ulqi alaihi aswaratun min dhahabin aw ja'ahu mala'ikatu muqtarni wato shi- shi da yake shi wannan zaron buwan hannu din shine alaman sarauta shi sarki yakan daura shi ne hannu da yake ado a lokacin su fir'auna in an yi shiga din ma duk zaka ga duk hannuwan a waje har ciki ma wani lokacin cikin fir'auna ma duk zai gan shi a waje duk ya sha kayan ado al da yake al'adun mutane dai kan zama al'adu ne daban-daban to amma cewa aljanna akwai kayan ado na zaron boyi ya nuna yan aljanna za su sa zaron boyi don kayan ado ne sosai ainihin za su za su sa kuma wannan ah, zaron boyi min zahab na azurfa a na zinariya zanen boyin zinariya kun kamar da da fir'auna yana cewa eh, shi musa mai yasa ba a sauko mishi da zanen boyin zinariya ba sarwara yare aswatin min za'ab to aswira shine ana ce mishi aswira a aswira ya wani jam'i ne da jam'in ja- eh, jam'i ne kuma a- asawir ma jam'i ne duka duka jam'u eh, jam'u tafsir ne duk wanda ka dauka ko ka ce asawir ko aswira bijam'in suwar suwar shine kwara daya suwar akwai wani a sudan da yayi wani janar sunan shi suwar dahab amma mutane sai suna ce masa suwar dahab ko dahab suke ce suwar dahab sunansa ya yi hambar shi hambar numairi suwar dahab ma'ana shine ainihin zaren buwan zinare sunansa kenan ba sai da aka yi samu wannan sunan ba to eh, su- su- suwar dahab shine zaren buwan zina a sawuran min zahab ko aswiratin min zahab jam'i ne zaren boyi na hannu to su yan aljanna za su sha ado na zaren boyin hannu da sauran kayan ado wannan kina ne kayan ado iri-iri da na sawa a hannu da na sawa a wuya da na kunni da na hanci da duk da yadda ake sa ado kun san wani wani abu ne sananne duk a- a tsakankanin matan duk duniyan nan duk duniyan nan mata suna ado har da ma irin primitive din nan sai ga sun yanyan ko yan su ganyayyaki sun sassoka sun she- sun rarrata a rai. sun sha dai ado din ne ko su dan gutsutsaro yan su itatuwa ko abin da ya kamata haka nan sai su yi ado da shi to sai wani aka ce kayan zi- adon- ado na zinare wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak za kuma su sa tufafi kwarra in ku koren tufa wani alama ne na na ado mai kyan gaske Eh, ko- a launi kore kuma da shi kun- eh, tu- tufan kore din nan wanda aka yi shi da sundus da istabrak sundus da istabrak nau'o'i ne na alharini asalin akwai abin da ake ce ma di- dibaji dibaji yanzu sau da aka ce dibaji mutane sukan abin da zai kawo tunanin mutum shine ah, alharini amma asalin kalman dibaji ba alharini yake nufi ba irin adon nan da akan yi na kamar wanda akan yi na riga kamar kwado da linzami da wanda akan yi a wuyan kaftani a yi shi biyu wuyan kaftanin da kuma wanda akan sa a hannu to shi ne ake ce ma dibaji to da da yake gane ba akan yi shi da alhari ne wanda yake alhari ne tufan alhari ne a nan duniya ya haramta ga namiji musulmi amma ya halatta ga mata to amma ko shi namiji musulmi yana iya yin eh, dibaji da shi da sharaɗin kada ya zama shi ya fi yawa An- ah, ana cewa kada ya zama kaurin dibaji ɗin ya wuce kada ya wuce kaurin yatsa hudu a gwame na matsakaicin mutum wato in faɗinsa bai wuce kamar nan ba faɗin yatsu biyu ba hudu kai kamar misali da za a yi aikinsa a gaban kaftani misala sirri ta inda in ka gwama yatsunka hudu zai rufe shi to da ba komai to namiji zai iya sawa a nan bai zama ya ya sa su tufan alhadi ne ba tunda ba an saka tufan da alhadi ne ba ne an yi ado ne da tufan al'ada da zaren alhari to da yake alhari din iri iri shi zane za- za- dibaji iri iri ne zanen da akan mishi akwai wanda akan yi da- da kakkauran zare akwai wanda akan yi da siririn zare ya danganta da muhallin kowane ne kamar abin da muke yanzu na irin na su ah, kwado da linzami dinnan da da aikin hannu da sauran zaka ga in za gan shi ainihin da na keke da ga kowane akwai wurin muhallin sirri akwai muhallin kakkaura akwai wanda ake yi a dunka a shiga da zaren a fitar da shi akwai kuma wanda ake sa zaren a sama a rike shi da kanana akwai wanda ake da da rumi rumi din ma sunan zaure ne ya ya zama nan ya zama ko mutanen arewa mutanen irin su arewacin afirka a da can wanda yanzu inda su misra da libya da tunisia da algeria suke da morocco wanda daga nan wa'insu abubuwa da dama suka shigo mana nan ya zama mana za ka ga irin wannan ana yi amma kun da ke gaman cewa ma akwai wani gida a nan cikin city suna sana'an irin wannan dinki ne an ce asalin su ko daga tunis ne tunis suka zo to shi wannan zare din na rumi zanen rum ka kaura ne sai a dora shi a wajen aikin sai a duk sa kananan zare ana rike shi ana ce mishi aikin rumi shi ma kaga diba jikin da rumi akwai kuma da ake sirri to to cewan sundus da istabrak nau'o'in zare ne guda biyu sundus sirri istabrak kuma kakkaura saboda ainihin aiki da dibaji din zai zama wani wuri kakkaura ake wani wuri siriri ne kuma duk ado ne duk ana bukatan kowanne kowa lura ba kamar da alkuwa sassan cewa ce amma nan sundus yana nufin shara-shara kuma istabra kuma mai kauri kakkaura to duk dai ado ne iri-iri dai akwai wanda ake bukatan kauri akwai wanda bukatan shara-shara to kaga wato tufafi kayan ado ne kayan awa iri iri ma'ana sundus din wato da istabrak nau'o'i ne na dibaji ma'ana alhari ana tufan alhari ne wanda shi anan ya haramta ma adon shi ya haramta ma maza amma ya halatta ga mace kazalik ainihin zinari shi ma ya haramta ma maza musulmi amma ya halatta ma mata ado da shi anan duniya amma a unwanin ado a jiki shine ya haramta ne ga namiji banda a unwanin wani abu daban in a unwanin wani abu ne daban sai zama ya haramta har ga maza da mata kamar a unwanin kwanan ci da sha da cokali da luddayi abin nan zinari har da azurfa ya haramta wa maza da mata musulmi haka kuma a unwanin likafani masalan ya haramta har ga mata amma unwanin labule labulen daki to ya halatta maza da mata ko wani ado na ɗaki da zinare shi ma halatta maza ga mata amma zan adon adon jiki ne aka haramta ma mata amma aka haramta ma maza afuwa aka halatta ma mata to su yan aljanna za su shigan ado na na zaren boyin hannu da tufafi kwarra na alharini kakkaura da shara-shara muttaki'ina fiha alal ara'iki masu kishin gida cikin gidajen aljanna din kenan akan gadaje arika gado kenan wanda akan zaune akan kishin gida wato irin wanda ana ana ana zaune ana tattaunawa din mutum yana zaune a kujera ga kuma wurin kishin gida ga wa'ansu yan matasai sannan ya dan shinkida haka ana tattauna ana ba da labarin yadda aka kaya a duniya ana cewa kaga lokacin da suke cewa kaza suke cewa wannan annabi wa ƙaryayi suka ce ka sun kuma sani su ne ce to ina su da aika su can da yake mama sai an kunna talabishin ba ba sai an ɗauko remote control an matsa ba kawai akwai yadda za a hango su ba har ai magana ba mu sanya ne ne ba amma da yanzu da yake mu dan adam Allah yana ganewa da dan hanyoyin sadarwa yanzu ya gano su telefon ne da talabishin ne da sauransu amma da telefon wanda za kana yin magana kana kallon mutum to amma alkurani ya bamu labarin yan aljanna da yan wuta su rika tattauna da juna kuma su yan yan wuta ba su jin daɗin aljanna da suna suna hango suna ya daɗin su kuma yan yan aljanna ba su jin zafin wuta suna magana kuma da juna har ma yan yan wuta su ce a dan san musu wani abu daga cikin wannan ruwa ko kuma daga cikin abincin a ce ina haramun ne gare ku amma tsakaninsu duk nisan gaske amma suna suna magana da juna to kaga inda ada yanzu yana da telefon yana yana magana yana ganin mutum yana da television yana kishin gida zai matsa remote ya hango wani abu mubashir har ma ya bugawa ya tambayi mai magana din to ya ka gani kuma in alahira ne kila ba ma bukatan wa'yansu sikirin da wani remote haka nan kawai in ya so zai ganshi zai ganshi kuma su magana din to haka za ku su gida ana tattauna ana ce to kaga wani ga irin abin nan ga abin da ya ja kansa suna kishin gide suna tattaunawa wato wannan kinaya ne ga ni'ima ni'imar sawabu wa hasanar murtafaka wannan lada ya yi daidai ya yi kyau madalla da wannan lada kuma wannan makoma murtafaka a wancan karatun shekarun yin cewa sa'ad murtafaka a makishin gidanta ya munana mutum da murtafak inda ainihin mutumin inda inda mutum ya kishin gida ke wato ma'ana makoma dai makoma ko masauki a can ƙarshen 'yan wuta an ce bisa sharabu wa sa'ad murtabaka ƙarshen 'yan aljanna a ce ni'imar sawabu wa hasunar murtabaka kalwar wannan jinat na abu da jinsinsa wannan mukabalan wannan bisa sharabu wa sa'ad murtabaka ni'imar sawabu wa hasunar murtabaka wancan na 'yan wuta wannan na aljanna madalla da wannan lada ya zama shine sakamakonka shine wannan makoma kyakkyawa kuma madalla da wannan makoma wanda za ka ci ka sha kaiwa da ƙaidaran ka ga dama kai ka sha ado ka shingida kai yadda ka so wannan kina ya gani ima mana da dan wuta ina ya sami daman ya ki shingida shi da zai ci zakomo ya sha ruwan surkami tafasashe yana da barbaka har ya kona fuskarsa to ina shi ina jin daɗi in kuma an maɗan ɗan wuta ado to lalle adon masifa za mishi sai dai a ɗauko tufafi a zuba kunamai a sa mashi tsakanin fatansa a rufe da kunamai da kiyasai da macizai a nan naɗe a sa mashi tufan ƙayayuwa yana damun ga ciki ga masifa iri-iri kuma ana shi cirewa shi ma zai zama kamar duk abin da za a yi mashi zai zama tamkar izgili ne da shi kamar yadda ainihin ko ko ainihin azaban da za a yi masa na nau'in abubuwan da yi ne kamar yadda ya zama sakamako kyakkyawa na yan aljanna ni'imar sawab kyakkyawan sakamako saboda mene kyakkyawan aiki to mummunan sakamako kuma na mummuna aiki saboda sakamako jinsin aiki ne don haka a wuta da aljanna duk za a yi mutane sakamako da nau'in aikinsu kamar misali wanda ya sharholiya a nan sai a yi mashi sharholiyan can nan ya ci ya sha a can ko a bashi abinci da sha wanda zai cuya shi ma ce to gashi nan shi ma ya ji daɗi din to nan kuma ainihin ya kauce ma son ransa da bin sha'awoyinsa kuma sai gobe kyama kuma sai a mashi sakamako da abubuwa masu daɗi kabalika to wannan cikon magana ne wanda ba mu sami karantawa a shekaran jiya da muka yi wannan karatun ba ba mun kawo ƙarshen masu girman kai to ƙarshen bayan allah na gargar kuma gashi واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا kuma ba su misalin wasu mutane biyu ya kai wannan manzo kenan su wa'annan jabberai da dawagi ta kenan masu girman kai da ganin su su su dukkan su zauna da talakawa wani abin da na manta an faɗi shine wabatun wasu birnin saka ma allazina yadquna rabbuhum bil ghadati wa su manya din ai suna ganin ba su zauna ka faɗa da talakawa bane wai sai dai idan ana son su zauna to a horo yan shi ga annabi yana faɗan gaskiya amma matsalin shi ne in ka zo to ka faɗa ka faɗa za ka yi har da bawa to sai shi kuma duk ga to shi da za a ba shi kujerar musamman a ce shi daban yake kuma wa'annan makarar su shigo a ce sai manya kawai za su to da kila ma sai yau sai a ce ya zo ko ana ana ana kururu ana lafiya da lafiya dan toron giwa sai ya shiga yana yana kuci sai a ga wurin zaman shi na musamman ya ba wannan kuma shi ko ne da jiniyarsa shi kuma ya zauna wannan yanzu ana buga mashi bindiga ana buga masa ganga ya zo ya zauna yawwa sai annabi ya masa wazi sai suka ce to me yasa Allah ya yi kaza to shi Allah bai san da manyan mutane ba eh man tunda ka san su manya ne za su yi ta ginda ya sharuɗa ne to in dai har za su ji ma kare zama talaka ya shigo to sai aka ce ai ba haka bane duk za a zauna tare ne haka za ballan sana ma a zo sallah wai ai sahu daya mutum ya ruku'u ya ji ya goga kafaɗansa da talaka alhali shi babban mutum to su wayannan masu girman kai dawagi ta wanda suke ganin su ba su je muhallin fakirai ba to ba su wannan misali ba su zauna tare da fakirai da miskinai ba wanda suka ce koro nan talakawa sai mu zo mu zauna da kai muna son mu zo mu ji abin da kake faɗa don mun ji abin akwai hankali da da basira a ciki to amma matsalan ka shine in an zo wajen zama sai a ce wai har da talaka za a zauna to mu kuma manya ne za a ce kamar mu manya mu zauna tare da bayi da waɗansu wanda suke ba ma na ƙasa da mu to su wa'ina masu girman kai ga misali da za a ba ku don ku gane wa birblahum matsalar jinirin ji anna da hadihi ma jannati ne min anab ba su misalin wa'insu mutane biyu wannan zai kasance waɗansu mutane ne takamaimai da aka taɓa yi a tarihi amma ba a ba mu bayani cikakke dangane da wai aina ne aka wa'in mutane biyu a wani zamani ne kun mutanen jama'an cikin jama'an ba'adul kitabi ne bani isra'ila ko cikin jama'an yahudu ko nasara ne kuma a ina aka yi lalle ba ba mu labarin ba alkurani bai faɗa ba kuma sharhohi ma ba su damu da su faɗa ba to na cewa da gano me sunan wa'annan mutane biyu kuma a ina aka yi duk ba shine muhimmi ba kamar kisan ashabul kahf sunayensu da adadinsu duk ba shine muhimmi ba almuhim darussan da ke cikin labarin ya auku tabbas wasu samari sun tsaya kyam sun ce ba zai yiwu ko da kashe su za a yi su fasa bautan Allah kuma sai Allah ta'ala ya yi musu kyakkyawan karba ya maike su aya ga 'yan baya ya ɗaukaka darajarsu ko ba lura ba to wannan shine muhimmi a labarin amma a wani gari ne aka yi ko da yake bamu ce wai samsam bai da muhimmanci ba amma dai abin da kullum an kawo kisa kai ka lura da abin da ya fi ne ka zama cikin alladai ne yastami una alqawla fa yattabi'una ahsana in ka ji zance ka tunanin ka ɗibo azozin da ke ciki ka wasu da shi ba ka ɗauki yawaita magana abin da yake ba ma bukatan shi to su wannan mutane biyu tabbas ya auku ne a wani lokaci amma ba a gaya mana takamaimai so da wane ne da wane ba kuma a ina ne ba a wace shekara ne ba dudu ba a gaya mana ba kuma ba su da muhimmanci amma wannan wani abu ne da muhimmi shine wani abu ya auku da wani wayansu mutane biyu ɗaya janna da alihi ma jannatin mun sa yana da gonakai biyu min anabin na inabobi wa hafarnahu ma bidakar muka kuma kewaye ta da dabinai waje an na bai na kuma zara muka sa kuma shuka a tsakani wato shi wannan mutumin na farko yansu mutane biyu ne da mai da mai abin duniya da wanda kuma yake da shi da sauki amma mumini wannan shi ne abin duniya yana da manya-manyan gonakai guda biyu wayannan gonakai biyu akwai inabobi an san inabi wani dan itace mai yaɗo wanda yake aka akan matsa ruwansa a yi abubuwan sha hadda masu sa maye da kuma na sha wanda yake mai kyau haka ma dabino da yayin dabino kuma sai ya zama kamar ya girma shaka ya yi kamar dabinan ya kewaye gonar kamar shi ne katangan gona sannan kuma ya ratsa kankani tsakanin kadada da kadada an gindaya itatuwan da dinai to kuma ga inabobi tsakanin sannan kuma akwai shuka nau'in su shuke shuke daban-daban kenan da Allah hadda ma kila tsaba a ciki kamar su alkama su wa'insu shuke-shuke daban-daban dai kasu nan sun rarratsa a wannan gona gonaki guda biyu كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تذن منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا dukkanin gonakan nan biyu suna ba da abinci abinci cikos wato abin ɗatansu ‘ya'yansu ke kuma walanta don yin sha'a basu ba su tankwara komi daga ciki zulma nan na ƙasa yake ne ba su tawaye komi wato wayannan gonaki yadda ake in aka ji ana girban ‘ya'yan inabi ɗin haba za a zo da shi kwando-kwando a matsa ruwan sha a yi a zuzuba a kwalabe kuma ga 'ya'yan inabi ɗanyu in za a ci a kuma busar da wasu a maishe su zabib lafiya lau da ma'aikata kenan suna ta yi ana ta kara kayan ana ta aiki sannan kuma dabinan ma ranar yanka a yan yanko dabinan ma a zuzzuba shi buku buku a busar da wasu a sa a wani zare ga ma'aikata ya ci kuma mai gona ya shigo yana lafiya ya lafiya kiwon gona lafiya lau malam shi yana ganin tsaf duniya ta yi to wa kana da hufumu kuma gashi da ƴan itatuwa birjik to samur anan ba ƴan itatuwan kawai kini da yana yana da dukiya kan tunda a can wani can karshe a ce uki da bisamuri yana da dukiya ma'ana idan ma abin da ya fassara shi ne ce wa aidan kana yamluku suwal jannatayn amwalan tantaju wa tuhmar taiwa saboda a har larabcin ma yanzu ma ana ce wannan karman tamari wani ke ga bahaushe ya kamata ya ara in ba da shi duk sai mu zan sai da za mu yi amfani da kalma din tamar nan ya kamata mu ce shi tamari ko da ke tamar kuma dabino tamar da yake bahaushe bai da fa mai dugo yakan ce mata tani kamar talatin sai ce talatin to shi kenan kamar sun da shi ta din ya ce sai mu ce mata tamari istismar a larabcin yanzu shine investment shine zuba jari samar shine ma'anarsa dukiya samar shine natijan da ya fito sakamakon ko zuba jari haka saboda ka abin da kai girma ana iya ce mishi samar sawan dan itace ne ko ba dan itace ba amma asalinsa daga dan itace ne aka aro kamar yadda mutum da zai da za a ce ya shuka doya to duk da shi shi doya ainihin ita ba famar ba ce amma yanar da ya ɗebo za a ce wannan famar ɗin jiɗin zai ma'ana wannan ya zama ainihin natijan aikin da yi haka kuma wanda ya girbi dawa shi ma sai a ce famar ɗin aikin zai saboda haka wa kana lahu famur abin da yake nufi ko famur wa kana lahu famur yana kuma da dukiyoyi masu yawan gaske wato baya ga wannan gona din mai samar da waɗannan kaga idan ya sayar da inabi din ko kuma ya matsa inabin ya zuzuba a kwalabe ya sayar a matsayin ababen sha ko ma ya birin din shi ya giya ya sayar in dukiya ne a wurinsu kaga dukiyoyin da suka zo ya ka gani kaga sai su dawakai kuma kaga yana yana da bargan dawakai kuma ga sanan ya hau fari ya hau ja kuma zai sai tufafi zai gina gida kuma kila yana da kan yana da kantima yana da wa'ansu abubuwa baya ga wa'annan gona sanadiyan gona dinnan yana ya zuba jari yana da dukiya mai yau shine ma'anar wa kana rahoton mu ga gona gona ita ce asasin dukiyar ta tsiriya duk sauran natijojin sauran dukiyoyin sakamakon gona din فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا yace ma abokinsa sahibinsa a kalmar sahib da wasu kan taba kokarin su bashi wata ma'ana da ba sahib a larabci yana iya zama wanda kuke tare hatta ma ba wai ba yana nufin dangantaka ce ta ko kauna da soyayya ba don ga ma Allah ta ce dangane da annabi wa ma sahibukum bi majnun sai ce shi annabi shine sahibin qurayshawa da suka kareta shi wa ma sahibukum kaga shi annabi sahabin mushrikan makka sahabin su to su ma sahabban shi ne eh mana to wa kala sahibi sai ce ma abokinsa sahibinsa wanda suke wanda yake shi wannan shi mai dukiya ne shi kuma wannan talaka ne wa huwa hauru yana jayayya da shi shi shi sahibin nasa wanda ba ya dukiya ke gare shi ba amma yana cike da imani shine shi mai yiwa shi shi shi mara dukiya ya ce masa kaga yadda Allah ta'ala ya azurta ka da wannan dukiya ya baka wannan gona ga sakamakon ta gashi na inda kai kai arziki mai yawa wannan ni'ima ce daga Allah kamata ya ka gode wa Allah da ya yi maka wannan arziki ka imani da shi ka kyautata ayyukanka ka imani da Allah ka kuma san cewa wannan gonan daga Allah ce kuma ka ba da zakka da humusi kai sadaka ka ƙara da sadaka wayannan haƙoƙi ne wannan kuma kyautatawa kaga wannan sai Allah ta'ala ya bunƙasa arzikinka da dukiyarka ha shi ko ne sai ce a a a wannan wannan faɗaya yanzu kai nufin Allah ne ya bani wannan yace lallai Allah ne ya baka yace kai daidai to me yasa bai baka ba kai yace to haka ya so kai ya baka ni bai bani ba amma ba yana nufin wannan nufin ai kaga jarabawa ne kai an jaraba ka da dukiya ne kuma an jaraba da rashin dukiya amma Allah ta'ala yana son kowannen mai ci jarabawa ne kai da aka baka dukiyan kai abinda Allah ya ce kai ni kuma kaga bai hau kaina ba kaga zakka ba ta hau kaina mutum da bani da dukiyan dan ba da zakka a sai ce kai dai ni dai kana ganin na dai fika ne ka ana aksaru min kamala na fika dukiya wa azuna fara na fika kuma ɗaukakan mabiya ko yana iya mabiya ɗin ko yan uwansa na jini ko ‘ya'ya ko mutane da suke tare da shi tun da yana da ma'aikata ko a gonan nan kasan akwai manaja da mataimakin manaja da sauran ma'aikata ga nan ga mai ban ruwa nan ga mai girbi ga mai ajiya ga mai tatsa ga masu gaza ga masu suka ana hidimomi shi ka ga yana ganin doyen nan jama'an gashi don alƙashin ma'aikatansa su to kun ba zai rasa kuma a gida ma akwai akwai masu hidimomi ba da ya dawo a doki akwai mai tara ya karfi dokin ya je ya ba da mai kula da doki shi kuma yi shiga gida kuma akwai mai cire masa riga sannan kuma za a jiji abubuwa akan tebur abubuwan a sha a kawo kaza a kawo akwai mai dafa abinci akwai mai matso abin sha ga sunan dai kaga wannan makamalan ka gama da sadaka ya kwanta ko shangwari a tabar ma zikau kila ma ba matashi a inuwan a kila ma inuwan wata itaciya ya sha air conditioner mai wucewa kawai har da kura duk ya hada ya sha to shi ko wannan yana ganin shi ne shi ya komai ci kai da ana azumin ka ana aksar min kamala wa azza nafara na fika yawan dukiya kuma na fika mabiya wa dakhala jannata huwa huwa zalimu li nafsi ya shiga gonansa yana mai zaluntan kansa halin kasancewarsa mai zaluntan kansa da dagawa kenan da dagawa girman kai yana jin yana yayi shiga yana koci ka san in ya shiga aka ce ai ga ga ogani ya shigo gona a zai kai masu aikin ka san ma da zai karfe yana yana kallon gona a mai gida barkar to kagan to ya shiga yana jin kansa wa huwa zalimin da nafsi qala ma azunnu an tabi da hadhihi abada yace ba na tsammanin wannan dukiyar ma'ana za ta bushe har abada ya ce kawai wannan irin dukiya malam ai ya tashi gaban buntawa kenan har ƙarshen ajali na kai ba ma ajali ya'yana masu gada jikoki masu gada wannan ai ab komai ya yi ne duniya ta yi haka masu mabuta duniya sukan ɗauka sukan ɗauka za su dawo musu ne in mulki ne basaraki sai ga cewa shi ya dunga sarautan kenan har abada gidansu masu dunga sarautin kenan in ya ma in ma an ce mishi ayana mutu ce ya san da wannan amma ba yanzu zai mutu sai ya dade tukunna to kuma in ya mutu ga ɗansa ƴaƴansa su ci gaba da mallakan wannan abu haka kuma masu masu rike da mukamai su masu kasa ganin su sun ban kwana da talauci inda in za talakawa ne sun ban sun ban kwana da talauci kuma shi kenan yanzu arziki kuma ya zauna dindindin a gidansu ya ce baya tunanin wannan wannan dukiya tasa za ta bushe wai nan yake cewa ba mamaki dangane da wannan jahilci da wauta domin ita duniya takan roƙi فإن الدنيا تضر وتضر إيه كما قال الإمام علي عليه السلام إيه الدنيا تكن رؤر تكن كما تشوتا إنت رؤر متون tun ba ma dai da dukiya da mulki wayo wayo ba giyan da suka fi su bugarwa kaga giyan mulki wayo in mutum ya bugu da giyan mulki ka ba ganin yana magana sai rika cewa shi ya halitta bai ce da bakin sama amma yana nuna haka wai su wannan talakawa ma mai yasa Allah ya yi su shi bai ga amfanin su ko za ka wuce su dinga damun kawai a dawo lafiya wanka ba su wani abu shi bai gama amfanin talakawa nan mai yasa Allah ya yi su kuma shi mai yasa ba kawai yana jin yana jin shi shi kenan kawai tun da yadda ya saba kawai shi kenan ya bugu mala ya bugu giyar mulki kai kwanta da bugarwa aka dukiyar dukiya ita ma shi mai dukiya shi ma sayar da aiki komai na sayarwa ne har mutunci su suna ganin komai na sayarwa ne tun zai ce ce waye shi a ce ai wai na waje sadaka yake so ku bashi kuɗi a bashi naira hamsin sadaka yake ne ba da dukiya ne shi yana ganin cewa in wani yana ya ga mishi gaskiya ce wannan dai kawai ba wani abu ya dame shi ba illa talauci ba da na ce ba ne kuma yana ganin ko da waye shi yana kimanta shi da nawa ne duk gaba ɗayansa mai ya mallaka mai mallaka sai ga cewa shi yanzu yanzu har mutunci sun ɗauka na sayarwa ne alhali ba a sayan mutunci gina shi ake yi shi ma babban dukiya ce wanda ke gina shi kuma da wahala amma shi yana ganin komai na saidawa ne to wa'in nan wannan giyoyi guda biyu iko da mulki a iko da dukiya wanda galiba sukan haɗu ma mutum ne gaba ɗaya saboda yanzu ma tun ba ma yanzu suka suka yi mulki sai ya zama kuma suna da sulɗa akan dukiyoyi sai su yi afara su kaibanta da ita koma bayan sauran mutane to yanzu nan kaga fa inna duniya tagarruwa ta ba takan ruɗar ta cutar to shi sai ya ganin ai shi komai lafiya shine ya ce ma adunnu an tabi da hadhi abada ba na tsammanin wannan wannan dukiyar ta ma'ana za ta gushe har abada tana nan wannan ai sab mun dawwama kenan a wannan wadata wa ma adunnu sa'ata qa'ima kaga kuma wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba a wata kira min kuma saboda kinaya ga gonaki biyu min ha kuma in ka ce haka nan tun da ya nuna banda jannati ne din na akwai waɗansu dukiyoyi kuma saboda haka min ha ya yi masa jam'i duk dukiyoyin ke da jannati da waɗansu dukiyoyin nasa duk kirawoyin ba laifi da su kowa in ka ce min kuma jannati ne ke in ka ce min ha dukiyansa da jannati da abin da sauran dukiyoyin duk wato yace ba na ma tsammanin sa'an kyama za ta tsaya kuma a zuna sa ta kayama ba na tsammanin sa kiyama ma za ta tsaya wani irin duttu ila rabbi in ma akwai kiyama kenan in an koma da ne wajen ubangiji na la'ajidan na khairan min hamun kalaba zan sami abin da ya fi wannan ma a matsayin makoma wannan kuma wallahi har yanzu shine rudin da ma'abuta duniya suke da shi ko da ba su faɗi abin da wannan ya faɗi directly ba aikin su ya nuna ka suke ci galiban su ma ballan zama suna faɗi kamar yahudu cewa suka yi ba kiyama amma in akwai suna da rabo su a cikin littafin su gaba ɗaya sun je sun cire ranar lahira san ba ba lahira sun mai da aljanna din nan da ake faɗi shine falasɗino da suka kama suka kafa isra'ila yanzu ka karanta bible din gaba ɗaya ba batun wata ko aljanna labarin duniya ne kawai sun riga sun cice da aljanna din an juya ta an ce wannan ƙasar da aka yi masa alƙawari suka ce san ba aljanna ba wuta ba aljanna amma inda akwai to suna kan gaba suke da rabu inda akwai to bai kama da wannan magana ba wa ma zan sa ta kaima ba na tsamanin ma akwai sa in kuma ma akwai wani irin rubutu ila rabbi in aka koma da ne zuwa ubangiji na inna la jinna khairan min hamun qalb zan samu wanda wani haka kuma masu dukiya da mulki suke gani suna ganin na farko dai sun ce ba kiyama ma'anar ba kiyama za su dawwama a cikin wannan mulki nasu da dukiya ma zan an tarbi da hadi abad saboda haka ma'anar shi ba ba sa kiyama ba mutuwa kuma in an mutu ba a tashi to amma in za a tashi din a wani ami za su taso a manya sun ɗauka ma idan aka taso kiyama din aka buɗe kabari ya fito zai ga ga lemozin na jiran shi a tsara mala'iku su sassara a sa shi a lemozin ya ce ina masu jini an ce wuwu his excellency gashi nan ya zo sai tsara ya zo kiyama yana zo Allah ya ce auce da shi aljannan manya to babban mutum to haka yake gani ko an je lahirin mashi babban an ce umayya bin halab cikin manyan masu kuɗi na ƙwarishawa an ce ko suhaib ne kamar suhaib ne kamar yana yana kiran ta kubba sai umayya ya siya amma bai biya shi ba sai siya ba shi sai zo to wa'adi ya biya shi kudin takubansa sai ya dariya ya ce ba sahibukum sahibukum ya ce ba sahibukum ya ce in an mutu akwai aljanna ba kuma an shiga akwai dukiyoyi sai ya ce to tun da dai a nan duniya Allah ya bani dukiya fiye da kai in muka je lahiran ma dole zan fi saboda haka kai jira sai mun je lahiran sai in dauka daga cikin wannan dukiya sai in baka sai kibiyan suhaib kudin takubarsa wai ya bari an mutum an je lahira in ya shiga aljanna tun da zai fi shi dukiya ya ce bayar za a iya zama Allah ya bani fiye da kai ana kuma lahira ya baka fiye da ni saboda ka in mun je can sai in biya ka wato da izgile ya faɗi me yake cewa ma'azunan sa'ata ka'im wal in rudutu ila rabbi yawwa la ajrun khairan min hammu qalb sa'an kiyamanan ba gaskiya bane in kuma da gaske ne ni babba abin da yake cewa kenan kuma har yanzu zancen nan da muke wallahi haka masu masu dagawa suke ne ko dai su ce maka ba kiyama ko kuma su ce inda akwai su ne manya amma akwai wani mutakar magana ma da hausa suke yi suna cewa ka masalar duniya ka masalar lahira ka masalar duniya ka masalar lahira na san ba su faɗin sa ba sai da su ce mishi ka masalar duniya ka masalar lahira kamar duniya kamar lahira wato ma'ana in ka ga mutum da kuɗi a nan to mai kuɗi ne a lahira in kuma ka ga mutum a nan ba shi da shi to a lahira ma bai da shi so sun ɗauka yadda duniyar nan ta jaka za ta kasance saboda sun ɗauka su tun da su manya ne dole a lahiran ma manya ne yanzu misali idan babban mutum zai shiga wuri ba darewa ake mana sarari sarari to a sai a je lahira kuma ce mishi ba za a yi haka nan ba wani babban babban ne ko aina to wanda yake jin kansa din nan kan nan na bugawa malam yana jin komai haka to haka ko da bai faɗi irin waɗannan kalmomin da bakinsa ba ya furta su ba to aikinsa abin da yake nuna wake aikinsa ya ce ba lahir saboda duniyan kawai samu gaba yanzu da mutum yana cikin tafiya sai ka ce mai tafiya gaban ka rami sai ya ci gaba da tafiyarsa me yake cewa ba yawa ba rami har ya kake ga rijiya nan ba za ka fada sai sai gaba abin shi to ma'ana bai yarda cewa akwai rijiya to wanda ake ba shi bayanin akwai mutuwa bayan mutuwa akwai tashi akwai lahira akwai sa kamako an Allah ya wajabta maka kaza ka ya haramta maka kaza ka bari sai bai damu ba yana ya bai bai wajibin ba bai aikata haramun bai bar aikata haramun din ba to me yake nufi da action ɗinsa me yake nufi ko mai ma zai faru faru an ji an ji an kunci akwai layiran ko mai zai faru faru ma'ana ko ban yadda ba ko kuma ko da ma haka nan ne ni babban da da action din sa abinda action din yake cewa ke ba da bai ko da bai faɗa da baki ba so wannan mai faɗin wannan magana kun ga shi ya gazgata abinda abinda masu ɗagawa suke yi a zuciyarsu ko furtawa a zuciyarsa ko kuma ya faɗa da baki ne tunda an ce ba an ce yana magana da wani bane ko ba lura ba da kada jannatu huwa qala ma azzu an tabita huwa alansa وما أظن الساعة قائمة ولا يملك إلا ربي لا جنان خيرا من حمون قلبا كازان بابين in bai faɗa ma sai ya faɗa da da da sigan faɗar magana irin na manya قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا شي wannan dai sahibin nas mumini yace da shi yana yana muhawara da shi muna cewa muhawara da hausa wato yana kafa masu hujjoji muhawara shine hiwar shine kafa hujja mutum ya ce kaza mutum ba gaddama ba gaddama wanda za a yi murtuke a yi fada ba shine muhawara ba muhawara shine ka fada in fada da baki da hujjoji shine muhawara amma ba fada ba fada ba fada ba fada ba yawa to yana yana muhawara da shi yana kafa masu hujjoji shi aka farta bin ladai halaka ka yanzu ka kafa ce da wanda ya halice ka ya halice ka min turabin daga ƙasa halittar baban mu adam asalin mu daga ƙasa aka yi sun ma min fatin sanin daga digon mani aka mukan basara shi da hausa nutfa ainihin wani dan abu ne da ake ɗauka daga daga digo din a yi wani abu da shi to amma Allah ba laifi tun daga digon aka ɗauko asalinka babanmu adam an yi shi ne da ƙasa mu kuma muka ma zama tsatso haihuwar maki to yanzu kai wanda yawo asalinka daga daga adam daga ƙasa sannan kuma yawo asalinka haihuwar ka kai kuma ka san daga daga wani ɗan ɗigon ruwa ne daga nan kuma aka yi ka tiriyan tiriyan lokacin da kake ciki ina kake wannan gaddama ina dukiyar ta lokacin da kake jariri ina wani lokacin da ma kake talaka ina ina kake da wannan yanzu kuma Allah ya azurta ka da wannan arziki sun musawakar jira ya kuma daidaita ka namiji kakar mutum kammalalle halitta inda ya so a wajen haihuwanka aka haife ka da na ƙasa ba aka haife ka ainihin gurgu ba ka ji ba ka gani ko kuma ainihin ka zama wani sahu to kaga ina kai ina mallakan wannan dukiya kenan kaga asbab din mallakan dukiyan duk daga Allah ne lakin na ko wallahu rabbi wala ushriku bihi ahada to tai wannan shi mai mai arzikin ce me ya za ka ce kana nufin allah ne ya bani wannan na kama kana nufin wani to ai kai me yasa bai baka ni ne ni ne nake da ilimi na zuba jari da kuma ina da yau da dabara ni amfani da wannan na dinga jujjuya jari na har ya kambama na samu wannan dukiya mai yawa sannan yanzu ka ce mana wai Allah ya ba to kai me yasa bai baka ba kai to shi wannan yace lakin na wallahu rabbi shi shi ubangiji na ne ya azurta ni da dukiyan duniya ko bai azurta da dukiyan duniya shi ne dai ya hadace ni to na yi ikrari na yi itirafi da cewa shi ne ubangiji na babu wani ubangiji in ba shi wala ashurku bi da rabbi ahada ba zan gwamma kowa da ubangiji na ba ni Allah ɗaya da bauta wala wala in dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah ina ma da ce da ka shiga gonan na taka cewa kai ma sha Allah la quwwata illa billah da aka bin da kace ke kace ma sha Allah ka Allah ya so kuma ba wani karfi in ba daga Allah ba wato da kai wannan wannan wannan wannan kalma koyar yana cikin ladubban koyarwa da aka yi ko da ke wannan ya zo a kisan wannan sahibu koyarwa ne amma wancan kamar da aka ce wala taquluna li shay'in ni fa'ilun dhalika gada ya zo ainihin a umurni ne Allah ta'ala yana yake faɗi nan kuma su koyarwa ne Allah ya koyar da masu girman kai da kuma sauran akwai cewa ainihin ga abin da ya kamata kai ya da yayin da ka ga yayin da Allah ta'ala ya maka wani abu sai ka ce masha Allah ba quwwata illa billah kai itirafi cewa wannan haka Allah ya so shi wannan kuma ba wani karfi sai daga Allah ba karfin kai baka ba iya ko da ainihin an maka an ce maka albishirin kai ne aka ce ai ka ci jarabawa sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah ce kai na san ayarin nawa na samu shaba ai na bata hankalin dare ne to karka ya kan ko kuma ai maka wani albishir da wata ko kuma baka wata dukiya baka zato sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah ko kuma ka ga wani abin da daidai Allah ya zata gare shi ka ce masha Allah la quwwata illa billah kaga wato ka nuna cewa wannan daga Allah ne kuma ba wani karfin kai baka ba da karfi daga Allah ne yake da abin da ka faɗa kenan in tare ne ana akalla min kamalan wa walada in dun kana ganin ni ne na fi ka karancin dukiya da yaya na faran din nan kaga yana iya zama yaya kenan ko da ke na iya zama ma jama'a magoya ba kamar so da a zaka ana tabbatun dukiya almaruwar banuna da amma za mu ga yanzu ba banun ne ake tinkaho da shi ba a zamanin mu yanzu ana tinkaho da magoya baya ne yawa mutanen da suke tare da mutum ba ba yayan zare yayan su na cikin sa ba in kana ganin ni ne na fika karancin dukiya da karancin yaya بعث ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا to da fatan ubangiji na ya bani fiye da abin da fiye da gonarka kuma ya aiko mata da husbani wanda yake shine azaba daga sama wanda yake tana yana iya daukan ko iska ko duwar wasu ko wani dai masifa daga sama wasu su biya sa'idan da raka ta koma falali maras shuka kama a baya akwai wata aya da ta kare da sa'idan jiruza wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan jiruza da sa'idan jiruza da sa'idan zalaka duk ma'anan su daya juruz da zalak duk ma'anan sa ba ba tsiro ba tsiro akai to wato abin da shi wannan bawan Allah yake nuna masa cewa shi al'amari na Allah ne kai ma da kake da dukiyar nan da baka da ita saboda haka a wajen Allah su so an abu ne yana iya raba ka da dukiyar kuma ni yana iya bani dukiya da taka daga masu masu kumbura dinnan suna ta cika baki dube su da kyau da za a ɗauko hoton mutum yana cika bakin na a ɗauko hotonsa yana ɗan shekara bakwai kaga ciki kwajaja kafa ba takalmi ko ko ko dan ko dan waye ko waye ubansa kwa ala ɗauko hotonsa yana yaro kaga cikin nan ajaja da, da wata riga ratattakakkiya kafa ba takalmi biji biji amma yanzu shine ki ta huce wai su dama can manyan mutane to ko dan waye in yayi karatun boko a hamsinoni zuwa sittinoni renan sauran tuwo ne da safe sauran tuwo aka ɗimama to miyar kuka ba ko nama ya ce ta dubo karatun boko in ya ce ƙarya ne ya fi kawai fada kowa ya shi ko amma rufu fu shi ne satan biliyars bai saka su suna yana ganin kamar duniyar ta zauna daram sai ka ce tuntuni haka take ana da mutum ne da ranar ya kudance sai ga yana ta can awo yana ganin kamar zai da woman in ka tunatar da shi lahira sai sai dariya sai shi to ai ko an je lahira ma shi babban tun da dai Allah ya bashi anan to Allah Allah ta'ala kamar yadda ya mishe ka mai duki alhali baka da ita ni kuma kana ganin ba ni da shi na iya bani wannan sassauka ne wajen Allah yana iya bani kai kuma yana iya yana iya batar da dukiyar taka yana auku haka nan su ba sa ganewa sai idan mutum ya rasa ana ba labarin wani wannan shi dan majalisa ne dan majalisa ne yayi dan majalisa yana yana ganin kamar dai shi kenan kuma ka san daga dan majalisa sai ya koma wani abu ko zai tunanin kila nan gaba zai wuce majalisa ya koma sanata daga nan kuma ya koma kila ko ya zo ya tsaya takara na gwamna ko kuma ya wuce shi shugaban kasa ga zuga ga zuga dirna ne kowane shi ne zama dai duk dai dukiyar duk gaba ta zura to shine nan aka ce yanzu haka yakan je shagon kusa da gidansu ya yi bashin garin rogo ta ce mai shago akwai garin ya ce to a kawo an samu abiya shi ne ke ce mu uwarsa wallahi mama ban taba tsammani na dauka na dauka mun yi ban kwana da talauci a shi bai dawo ka gani dukiya tana barin mutum yawa ko ma bai ko ma bata baka ba za ka mutu da yanin amma da su dai ba su tana haka to shikenan shi dai wannan biyar wannan bawan Allah yana ga musu in ya ga Allah ya ga dama yana iya bani abin da yafi wannan gonakin naka kuma kai kuma yana iya halakar da gonan ai kuwa kai faru aw yusbaha ma'uha gauran falan tasbi lahu talaba ko kuma ruwan wannan ruwan gonar kenan ruwan ta waye gari kafaffe kun ba za ka iya bido shi ba yanzu in tunda Allah mai iko daga wannan da yanzu ba shi an kekketa ruwa ba wa fajjana kala lakum ba nahara na fasara wannan ko na fasara wannan wa fajjana kala lakum ba nahara eh kuma ba wannan ainihin gona din bayan ga bayan ga dabinai ga inabobi ga shuke-shuke kuma ga ainihin ruwa an keketa yana bi ta tsakanin don shine ruwan shine asali na rayuwar wayan abubuwa in ba ruwan kaga ba rayuwar yayan itatuwa ne da shuke-shuke to in Allah ya ga dama yana iya mai da ruwanta ya zama kafaffi kuma ba za ka iya bido shi don Allah ya kafa da ruwan kuma ko ka tona in ruwan baka samu ruwan baka da ka iya da saboda Allah mai iko na kan yawa yace babbar gani yanzu kana da dukiya rana ɗaya yana zan fita ya zama ka da komi ya zama ba gonar ba ruwa duk Allah yana iya maka wannan ni kuma da kake ganin bani da gona bani da dukiya irin taka Allah yana iya bani abin da yafi dukiya amma shi wannan mai girman kai baya ganin ta akan yana ganin tun da ya sami dukiya ai shi ke an gama wallahi innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna yana ganin tun daidai dan adam ya dukiya sai ta ta daga ta girman kai idan ya ga ya wadata to sai ku abin ya faru da shi shi wannan abin da wannan hasashen wannan bawan Allah na gari wanda ke ma wannan sahibinsa wa'azi shi ko ya kasa jin wa'azin yana ganin shi tun da yana da dukiya komai lafiya duniya da lahira tun da zai kaga yana da arziki to yana da lahira ko mai lafiya ofisa bi samarihi fa asba yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khayatun ala urusha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada aka rutsa da dukiyar sata kaga samarihi anan ba yana nufin da gona lalai gonan ba duk abin da ya mallaka dukiyar tasa aka rutsa da ita ne manin rutsa da dukiya kina halakarwa yau sai rana ɗaya kawai fiyam an gama da dukiyar tasu aka waye gari rana ɗaya ba dukiya an rutsa da dukiyar tasu ba su ba yau kalli bakwai ya waye gari yana jujjuya hannuwansa kina ya ga ta'ajjub yana ta mamaki na ɗauka mun kwan bakwana da talauci a ce za a koma gidan jiya abin mamaki shi ne tagalibul kawai yana haka wato ban mamu abin ya bashi mamaki yanzu shi ne dawo yanzu bai da dukiya kuma alama an faka ya bisa abin duk jarin da ya zuba a cikin gonar yanzu gashi ta babu wahiya kawo ya tun ala osha ga ta a rushe akan al'amudanta kamar yadda gini in ya rugurguza aka ya zama kango ai za ka ga al'amudan ka san an aikin akan yi al'amudai sana tsora gini to in aka rugurguza gini me zaka gani yanzu kan gayan gine gine da damun gaske in muka ji muka gansu me muke gani za mu ga al'amudai ne irin tsofaffin gine gine nan na da na persepolis ne na cikin tsohon birnin rum ne da sauransu wasu ma akan basu don alka kallo za ka ga ainihin al'amudai ne su ne urushi in gona ce yanzu sai mene zai rage in gonan dabino aka kona ta me za ka je ka gani kututturarru kawai za ka gani sai kututturan dabino kawai yanzu shi sun zama su ne orosh din kamar su ne ainihin ginshiƙan tun da za su ne kamar bangayen gona din yanzu sai kawai su sai ga gonan yanzu sai kututturan dabinai kawai ba ruwa ba shuka shi ne yake to ina ma'aikata ma'aikata ba suna yi ana biyan albashi bane ran da babu wannan sai su ce to rai yalla bai ko sai nemi aiki a wani wuri a watsi wasu ma ainihin ha'uwar gida ma sai ta gudu saboda ya siye ta ne dama da ya kuɗi din wasu in suka kuɗi sai su sayo mata da yawa duk su biya to idan suka rasa kuɗin sai su je wani wuri inda ake ciniki eh, dama na sayarwa ne rana ɗaya shi kenan sai ga an watse kila wanda zai zauna tare da shi sai wanda yake tare da shi dama dai bisa ikhlasi amma yanzu in ba ka ba dai yanzu in dai abin duniya ne haka yake in dai kaga abin duniya ta ta duniya ta fuskanto mu mutum mutane sun zo gare shi da ya rasa sai su watsa wallahi ke ban labarin wani ya rike babban mukami na siyasa a kasar nan to shi kenan sai ba mukamin sai kuma ba kuɗi da ko gidansa har ya yi kofa biyu ne saboda jama'a yadda ake shigowa ana ta gaida manya ana samun dan abubuwa kwana biyu ana samu to ana samun kaɗan sai ba a samun komi to shi kenan sai aka watsa sai ɗaya kofa ɗin yanzu ba mai zuwa sai aka watse ana nan ana nan sai yan jam'iyyar su suka ga tausayinsa suka ji tausayin sai suka ba shi suka zai zara mashi wani makami da ya koma gona kila ma ne ce barka da aiki ya ce yawa da wuce sosai gona ya koma yana ci dan aiki da yana jinna jibi sai aka bashi aka kira shi rana aka bashi wani mukami sai kuma ga jama'a sun sake dawo to ban sani ko ya go ya bude ɗaya kofan yanzu sai kuma suka da dawo da suka gugudu da sai suka da dawo kuma da yake in abin da yake kasa abin duniya dama ba suna tare da shi saboda Allah bane ba wajen a fatan samu wani abu a ranar yara bane abin duniyan ya kawo su to tun da babu kuma sai suka watsa yanzu kuma da aka ga ya zama wani suke nan shi kuma sai aka zozo kuma kada da zarar to haka abin duniya yake za mutum ya rasa sai a watsa to shi kenan wannan sai gashi yana yana jijjiga hannunsa yana cewa me ke zuwa kula ya dace lam ushriku rabbi ahada yana cewa ina ma na dauki nasihan wani ashe ma nasiha yake min ina ma ban gwa mu Allah da wani ba ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا to kuma bai zamo akwai waɗansu jama'a wanda su taimake shi ba ba Allah kuma bai zama abin a taimake shi ba ba su san bai samu wani wanda zai zama ya zo a taimaka masa ba kuma shikenan da gona ta watse dukiya ba shi me ya faru ina jama'an nan da yake cewa a azu na fara ina suke watsewa suka yi kwaye ta kansa ma'aikata kowa sai inda ya nufa cewa ne ba kana aiki a gona ce wace gonar ta daga ba ta yanzu sai kowa sai kowa ne watsi an gama akwai wanda su zo su gaishe shi daga baya ballanta na makila ba kyautata musu yana cutan su galiba irin wannan zai ga kuma a lokaci guda yana kwaran mutane suna aikin yana tursasa su yana biyan su kaɗi kuɗi ɗan kalila ko kuma yanzu ba dukiyan shi kenan sai su kawatsi saboda haka yanzu ba wanda zai je tausayinsa ko ma ya zo ya bashi bashi ko ya taimake shi da garin rogon jiga sai aka watsa ko aka rubar shi ko ya ta kansa ko hunalika alwalayatu lillahi alhaq to nan fa walaya ta gaskiya take ga Allah wane ne majibincin al'amari shine wali wane ne wali na gaskiya wanda ki shine yake lura da al'amarinka a kowane hali shine Allah kowane hali shine al'amarinka na hannunsa shi ke lura da ko halin wadata ka shiga ko halin kunci Allah ne waliyinka to walaya na gaskiya nan ne take zama ta Allah saboda mene wanda a ce mutum wanda ainihin ya jibinta al'amuransa ga Allah ne to da dukiya ko ba dukiya bai rasa komi ba da mulki ko ba mulki bai rasa komi ba wanda yake na Allah ne ko ba lura ba idan ya zama na kenan ba mulki yanzu ko ba lura ba idan ya zama na kenan ba mulki yanzu in yi mulkin mulkin zai yi saboda menene saboda Allah ce imam ali alayhi salam ibn abbas ya gan shi yana yana dinki takalminsa alhali shi ke rike da iko a lokacin akalla ko ama sun yadda shi ne halifa sun yadda shi ne halifa na hudu to sai ga shi yana ya sa allura da gure yana dinki takalmi takalmin kirgi faɗi na kirgi yana masa faci to shine ibn abbas yake ce amirul mu'minin da kanka kake dinke takalmi sai ce ya daga takalmi ya ce wannan takalmin zai yi nawa sai ce to ai koyarwa kai ba wanda zai dauke shi ce ya tsinci takalmi ballantana ma a ce wai kudin sa nawa ne wannan kayar ma wani wani zai wuce ne kawai ba zai dauke shi sai ce to wannan daula ta ku wannan mulki na ku to bai kai darajar takalmin nan ba a wuri na sai dai don in tsayar da adalci da shari'an Allah in kwaci haƙƙi daga daga wanda wanda ya karbi aiki in ba mai shi da sauransu da yake kamar da ya faɗi wato mulkin nan ba a wani abu yake ba illa kawai dai sai dai don ya tsaye da adalci da gaskiya illa ya kuma wato bai kai darajar takalmin to kuma ran da aka ce ga al'amuran duniya din ma yanzu ma ba a ma yadda ma shi ne ma ke da mulkin ba ma to sai ya zama mene dama yana bukatar mulkin ne yana son mulkin ne dama baya bukata ko sun suka za ce masu je su nemi wani suka ce abillahi alaika ya ce to da sharadi za a bi sunna annabi suka ce mun yadda za ku taimaka mana ku azai suka ce sunna duk suka ga daga ba suka ga kai gaskiya in an zo kuma wai sunna annabi ake bi sai a raba kowa daidai wa daidai ba ba ba ku san manya sai ka sai mutum ya sulale ya koma wajen ma'awe sai ce ahlan wa sahlan akwai gida babba wanda ya dace da shi ba ce a to sai da gidan wani a ce a karbe wajen shi a bashi shi kuma ce kaga ma'awe ya san darajar mutane sai a korona kwaci ginin a bashi a ji a ɗebo dukiyar mutane a mika masa sai ga ya gaya daidai a wajen aliko sai dai a yi rabo daidai wa daidai to kaga to wulaya ta gaskiya nan fa ta zama ta Allah nan ne inda ainihin wulaya tsakani ga Allah ne in kana da dukiya wane ne waliyinka Allah in baka da dukiya wai waliyinka Allah to idan kana idan kana da dukiya idan baka da dukiya waliyanka Allah ne me ka rasa me ka rasa ba ka rasa komai ba ko khairun thawaban wa khairun uquba shi Allah din kenan shine mafifici wajen bada lada kuma shine mafifici a ƙarshen al'amari aqiba yawa wato na Allah in ainihin wani wa ma kina ga komawa ga wani wani wani taka na Allah kenan wani taka na Allah shine yafi wajen samun lada duniya da lahira kuma shine mafifici a akiba in dai ka mika walayanka ga Allah to baka rasa komai ba duniyanka da lahira baka hasara komai amma in ka rasa Allah to komai ka samu hasara duniyanka da lahiranka to wannan misali ya ishi masu wanda suka ɗauki duniya ɗin nan shi ne komi da komi su suka ruɗe wala tu tsaye man a gafar na kalba ko an zikira na wata ba a hawa ko kana amma ko furuta to shi wannan mutum wanda yake ganin duniya kawai ta gabato gare shi saboda shi babba ne shi ba za a gaya masa wani abin nan ba to ka ga wannan misali ake baka kaga wa'annan mutane biyu wani labari ne da ya uku tsakanin wasu mutane wannan misalin shi wancan mutum mai girman kai shine misalin kuɗa wagetai masu jin kanku ku ne manya su ne dattawan maka manya-manya wanda suke ganin cewa shi annabi ya zo musu da gaskiya amma kuma dai ai sai dai za a lamunce musu matsayinsu na manya misalin wannan bawan Allah na gari shine kamar wannan annabi din da yake muku da yake muku wa'azi ku sani cewa fa Allah ta'ala yana iya raba ku da wannan dukiya da wannan matsayi sassauƙan abu ne kuma za ku iya samun shi to kuma wannan misali ne aka bayar ba kawai ga dattawan ƙwarai ba har ma misali ne ga dukkan masu jin kansu na duk duniyar nan na kowane zamani in kana karanta alƙwarai yanzu wannan darasi ne gare ka in kuma kana ji ma'ana faɗa yanzu darasi ne gare ka duniya kada ta ruɗe ka ba ta ba tana da wama ma ma'abotanta ba amma idan ka koma ga Allah to baka yi asarar koyi ba lafiya da dukiya ko ba dukiya da mukami ko ba mukami kai ne gaba amma dukiya nan ba mu ce dukiya gaba ɗayan ta ba wai mummuna abu ne ba abinda muka ce kenan ko a wannan ma ba abinda aka ce kenan shi wannan mai wa'azin ya ce dukiya ba kyau ya ce musu da ka shiga gonanka ka ce masha Allah la quwwata illa billah ka ce wannan daga Allah ne kuma haka Allah ya so baka tsora girman kai ba ka biya haƙoƙin Allah to da duniyan ka da lahiyan ka lafiya lau kaga kai Allah ne waliyin ka kana da dukiya Allah ne waliyin ka in baka da ita Allah ne waliyin ka a yanzu kana da rai Allah ne waliyin ka in ka mutu amma idan duniya ce kawai ta gabato maka ka ɗauka shi ke nan zance duniya ta riga ta gabato yanzu kai ne kuke da mulki kuke da dukiya kuma sam jarab kun zauna kenan akan mulki su ce ba za a yi ai ba za mu ga yadda za a yi wani zai samu mulkin ba ba sai mun yadda ba ai sun sai mun yadda to tana ana nan nan ba da jima ba shi kenan sai ka ga shi na wannan mutum rana ɗaya kawai sai zan baka da wannan kuma baka da komi kenan in ka rasa in ka rasa duniyan dama ita ka sama gaba in ka rasa ta kara ai hasaran komi to ko da wannan bai auku ba na shigen wannan mutumin ya sa a nema yana cewa ya laita ne lam ushrik bi rabbi ahad ai kaga shi wannan ya sadu da ko to inda mutuwa ce ba yanzu a ina zai ina ina zai wannan nadama din a kabari in anan duniya ne yana dama kaga kila ya sadu da ya koma ga Allah amma a kabari ne fa can ya gama ba daman kuma ba daman tuba an gama kuma kasan ko in so in saka akan musu kamun fara daya suna gayan mulkin fiyar sai su wuce irin na fir'auna bai sadu da ba sai da ya ga mutuwa amma kuma shi ke sai ga fiyar an kama an gama kuma shi kenan to wannan da wannan wannan darasi da a ce mutane suna ɗauka mala da sai mutum ko yana cikin gayan mulki amma da wahala dai ba da waya ka ga mutum ya sadu da ni yana nan yana nan yana idan na wannan mutum ma azunna an tabi da hadhihi aba wa ma azunna sa'ata qa'im wa la yurdutu ila rabbi la ajanna na khairan min hamun qalaba wannan shine fadin azzalumai duk inda ka gansu suna ganin cewa wannan matsayi da suke a ciki ba zai taba ruwa da su sun hau kai kenan dara kuma ba su tsammanin ma akwai kiyama kai ko da ita ma za su taso a manya ne kama sirrin duniya kama sirrin lahira in mutum honorable ne a nan honorable ne a can idan yana da babban mukami a nan dole in ana masa jini a nan dole a yi jini a can to ko a nan ma ya ishe ka darasi a nan duniya ma kana ganin duniya tana kuɓuce ma mutane kuma sai ka in ta kuɓuce ba wani ba su sauran jama'a ba su damuwa da wanda wajen ta ta rabu da shi sai ka sun watsi kawai a Najeriya ina an yi wani wani mutum ya zo zai sha mai a gidan mai aka ce to mala sai ka zo ka karfe ka bude kutun man ko sai bude aka zo mashi aka zo sai ai aka ya daura gidan bakin kutun man ya rufe sai duba aka ce nawa ne ce baka gani ba sai duba sai ya kida kudin yana sai sai wasu ka ai wannan ai tsohon shugaban kasa ne ranka ya ashe ba su gane ashe tsawon shugaban kasa ne na Najeriya nan ba sai kuma ashe tsawon shugaban kasa ne sai kuma ana to ranka da yace yawa wai wannan wani wannan wani tsohon gwamna kuma shi ke ga mana da bakinsa ya ya ce ainihin ya zo irin checkpoint din nan sai direban sai yana nema ya kutsa sai ce kai kan kai mana rashin hankali ga waya garin bindiga hannunsu shi na ganin kamar tsohon organic sai dan bara mishi bindiga wani sajan mutuwa kawai ko duniya sai dan bara mishi rasa shi kuma an gama ba batun zai dawowa zai ba in duniya dan bara mishi rasa an gama gagan sai ce kai na na wauta shi kai an ka dauka ka dauko wani abin nan yanzu nan sai dan bara min hasashi an gama kuma kenan ka tsaya kuma in dai har ma ya dan bara masa rashin sai dai sai dai a ce ai a kama shi a ce an kama sajan duniya ya kashe tsohon gwamna ko amma me ya ba da ya wuce ba so haka yace kan dai na wannan saurara ko yanzu ba yanzu ba da bane yanzu yanzu in duniyan ta riga ta wuce shikenan ta kan wuce ne sai ka kuma kowa ba ruwan shi kowa sai ya juya maka ba har da wanda suke karkashin ka ba mu gama nan Najeriya mun ga inda yan sanda suka yi wasan kura da tsohon IG ba kuma aka ɗauka sosai da hotuna gani kawai suna ta wasan kura da tsohon IG din su oga din su kwata kwata kwanan nan man zan ci aka kamo shi aka buga mashi ankwa ya ci shi ba biyar suka ci ai baka isa ba suka fansama shi wanda da ba su isa ko ofis din su shiga ba to ka gani duniya kenan sai mutumin nan ya ce ma ki ta ashe duniya ta kan gubuce haka wani mun zauna da shi wani tsohon minista a kirkiri yana yana ta kara yace wannan irin al'amari yace shi yanzu ya ga ko wani ma ba igiya yana raka shi yace shi a lokacin yana minista ko inspector bai sai shiga office ɗinsa shi minista ɗin yan sanda ne sai ga yanzu ga shi yana minista yan sanda dan sanda bai da igiya sai ce sai ka fito sai ka kama hanya ko kuma dai na ce to ka ko kaɗan kenan duniya ne kenan duniya kenan in ta kubuce maka shi kenan an gama ba ruwan kowa da kai kuma in dai akan du'a duniyance ne amma in ɗaukaka na addini ne mala ɗaukakan addini shi ne mutum yakan kasance da abinsa a duniya ya mutu da abinsa daukakan daukakan daukaka na Allah kenan wilayatul haq hunalika alwilayatu lillahi alhaq idan daukaka na Allah ne to zaka rayu da abinka ne zaka mutu da abinka ne zaka je kabari da abinka ne zaka tashi sau gobe kiyama da abinka ne da wannan mukamin kuma zaka shiga aljanna wannan shine wilayatul haq na Allah amma na duniya ko ba shi abu zai wuce kaman ba a yi shi ba in ma bai wuce ka gani ba za dai ka mutu ko ka san wasu basu damu da wasu na ci ballan suna ma zai bana faru akwai wani cikin yan siyasa da suka gabata din nan wai yana cewa wai shi da ya ji kunyan duniya ga yara ya ji na lahira ce in wannan bai san lahira ba sai ko Allah ya tsanana masa kunyan duniya din nan aka kama shi aka zuba mashi aizal aduwa wa aka dinga zuba mashi bulala gwamnatin ta kubuce aka ce a kamo shi ya tsere aka yi ta neman shi ya zo ya haka nan ya ga wulakancin duniya din ka gani kuma sai an zama sai duk mutane duk a ba da baya an gama ba ba kula da kai sam to amma wilaya na Allah to shine wilaya ɗaukaka na Allah shine ɗaukaka ko da kayi mulki masha Allah mulkin saboda Allah kai kuma za ka mutu da ɗaukakan ka ne ka rashin ɗaukakan amma mulkin duniya ba haka bane in na duniya ne a nan ma sai kubuce maka kuma in bai kubuce maka kuma an ka mutu shikken to Allah ya samu amfana sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin ko eh haka ne yau na so in tuna mutane wannan cewa yau sha biyu ga watan ramadan saboda haka daren da ke gaban mu nan mai zuwa shine daren sha uku kenan akwai dararen kwanukan farin wata din nan da ayyukan da aka ce idan mutum ya yi ayyuka a wayannan darare a rajab da sha'aban da ramadan ya riski kalololin wannan wata kada mutum ya gafara akwai sallah da ake mai wanda ake karanta kowace raka ake ake karanta yasin da tabara da kulhuwa a kowace raka a daren sha uku raka'a biyu daren sha hudu raka'a hudu daren sha biyar raka'a shida duk da irin sallo abinda wannan sallan ke da kuma wasu ayyuka mutum ya duba a cikin mafatihu akwai ayyukan kowane darare zai rata da shi dangane da wannan kada mu kada mu manta insha Allah Allah ka gane da mu abin da muke karanta shirye da mu da shirin da ke ciki ka ba mu ikon aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واصل احداث بيننا واللي بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنون الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام